الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من أجمع الصيام قبل الفجر babin da ke bayanin wanda ya ɗauki niyyar azumi kafin fitowar alfijiri inda ake ɗaukar niyya kenan da zarar rana ta faɗi yau muna ranar lahadi da zarar rana ta faɗi lahadi ya wuce an shiga daren litinin to shi yasa duk wanda zai azumin litinin da rana ta faɗi an shiga dare daga nan ake kulla niyya har zuwa huduwar alfijiri in alfijir yake ya fito kuma to shikenan lokaci ya wuce an makara ba ai niyya ba kenan an fahimta shi da ce man ajma'a siyam ajma'a shay'a ma'ana nawa imma ya kuna shakital bal fayyujma ala shay yaqulu nawaitu ya'taqidu fi nafsi annahu sayasu in mutum yana nan ba shi da tunanin zai azumi sai ya zo tunanin zo mishi ce sai ya ɗau kudirin cewa zai aniyar cewa zai azumi to niyya ta zauna kenan suka ce niyya yadda ka san jini a jikinka ko rai haka yake ba za ka yi rabuwa da niyya ba abinda za ka iya yi ba da niyya ba shine abinda ya girshe ka kana zaune yanzu kana fita sai aka sau ruwan sama ya sauko duk ruwan duniya da ya wanke ka ba niyyan wanka ba niyyan komai ko mutum ya fada cikin gulbi ko teku ba niyya amma duk abin da ka san za ka yi shi niyya da ka tashi ka kama hanya ga hanyar kicin ga hanyar banɗaki sai ka shiga ina banɗaki saboda me saboda za ka yi abin da za ka yi da mace ta tashi ta kama hanyar kicin ta san abin da za ta yi da ka tashi ka kama hanya da an ce karfe uku karfe hudu za ka je makaranta ka ce na yi niyyar zuwa makaranta niyya ta kullu tun kafin ka kama to shine azumi yaushe ake kulla niyyar azumi yanzu azumin gobe in ka dauki niyya yanzu azumin yayi mulki niyya ba ta yi ba niyya ba ta yi ba ko قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتي لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر azuminka ba zai kullu ba sai in ka kulla niyya kafin fitowar alfijiri qala wa haddathani yahya an malik an ibn shihab an aisha wa hafsa zawjayn nabi sallallahu alaihi wasallam bi misli zalik yace ibn shihab yace an aisha wa hafsa tun aka bincika aka ga ibnu shihabin bai riski aisha da hafsa ba to an samu mai kenan irsali kenan don ya ce a ba ma irsali ba ya bar wani mana ya tsallake wani ya je wajen nana aisha kenan ago wane ne tsakanin shi da nana aisha sai ne sai ya bayyana an fahimta amma duk hadisan da kake samu haka an samu irsali au inkita'i au menene da menene zaka ga wannan hadisin an rawaito gashi nan yanzu an rawaito shi marfu'i ai an rawaito shi daga Abdullahi dan Umar alaysa kazalik abubuwan da aka yi kenan cikin Ibn Abdul Bar sai da ya bibi duk hadisan da aka yi mai Imam Malik intikadi ya bi gyara su baki daya yace kwaya hudu su ne ya kasa samun kansu har ya gama abin da yake ci kwaya hudu imam malik aka ce hadisai wurin saba'in da biyar da bakwai ne ko da shida su ne hadisan da aka rasa kansu a cikin muwatta ko an samu rauni ko an samu menene da menene to shi malamai ce wa man zallazi turda sajayahu kulluhu kafa bil mar'i nublan kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'aibu yace wane ne za a same shi ba shi da kuskure ko laifi ai ya ishi alfahari mutum a ce kurakuranka kaza ne tun da an yi an kirga kurakuranka to ka isa kenan saboda dan adam kowa ne ko daidan ka fi yawa ko kuskure fi yawa ko su san balance 50 hamsin hamsin kenan to shi aka ce ka fabil mar'i nublan an tu'adda ma'aibu in aka iya aka kirga kai kuskure kaza kai ku duk abin da Imam Malik yayi aka ce ya samu hadisai guda 70 nan Imam al-Bukhari da yake Imam al-Muhaddisi na littafi aka yi awhamul Bukhari yayi wahamin yayi kokolwa ce ai kokolwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mala'ika Jibril ke zuwa saukowa da shi mala'ika jibril ke saukowa ya zo ce kaza kaza gyara kaza ko kaza kaza kaza ne amma duk dan adam ya yi tunane ya fahimci wani abu ya kansa fahimta wani abu ya manta da wani abu duk baki ɗaya haka kowa yake an fahimta shi yasa ba ma'asumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ke sauko mishi shi yasa mas'alar manzannai babu magana a cikin babu ma ja'a fi ta'jilil fitri babin da yazo na bayanin gaggauta shan ruwa in ai azumi da zarar rana ta fadi sai a sha ruwa me yasa aka ce ai azumi yana da ibtida yana da gaya min tulu'il fajr ibtida ibtida ibtida ila ghurubi shams intiha nihaya kenan lokacin azumi farkon lokacin na fara min tulu'il fajr in alfijir ya keto yana karewa ila ghurubi shams ma'ana da zarar rana ta fadi ko ka sha ruwa ko kar ka sha ruwa azumi ya wuce ba lokacin azumi ba ne ko lokacin azumi ne shi yasa aka ce min tulu'il fajr ila ghurubi shams ila lil ghaya mabda'u sawm min tulu'il fajr gayatuhu ila ghurubi shams da zarar rana ta fadi ko ka sha ruwa ko karka sha ruwa azumi ya wuce saboda ƙarin da kai na awa ɗaya ko awa nawa ne ba azumi ba ne ba ba lokacin yin azumi ba ne ko ai mai a kiran sallah ana nuna wa mutane lokaci ya kai ne amma wanda ya san faduwar rana sai sha ruwa kiran sallah ana yi ne don a tuna kowa ya shagala to sai a ɗauki wanda yake ladani ne masu kulawa da masallaci da albashinsu da komai su kuma bincikensu lokaci ya faɗi lokaci ya kai rana ta faɗi alfijir ya keto azhar ya yi la'asar ta yi magarba isha ta yi hafin aikin su kenan su ma ana biyan su saboda me da ka ji kiran sallah duk inda kake ka san lokaci ya yi an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة mutane ba za su gushe ba da alkhairi matukar sun gaggauta shan ruwa wani irin alkhairi za su samu cikin gaggauta shan ruwa sun samu alkhairin bin sunna saboda an samu kungiyoyi masu bid'a su sai sun ƙara sai duhu ya shiga lokacin shan ruwa yake a wajensu to sun saba da sunna kenan kamar shi'a to shi yasa aka ce in kai kai sun da lokaci da rana ta fadi in ka sha ruwa kai riko da me sunna kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk sa'an da kai koyi da manzon Allah kana cikin alkhairi kenan ko ka san irin alkhairi ko baka sani ba قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود سيدنا عمر سيدنا عثمان da sun ga rana ta faɗi lokaci ya shiga she su yi sallan azhar su yi sallan magarba qabla an yuftira thumma yuftirani ba'da salati wa zalika fi ramadana aka ce sai suna shagala ne da sha'anin sallah in aka ce sun yi sallah sun ai su da sun ce azumi ya kare kenan an sha ruwa kenan in aka tada in aka yi kiran sallah duk wanda zai sha ruwa ya sha ruwa to amma sun tun da kishi ne khalifa zai shagala da al'amarin mutane al'amarin masallaci al'amarin kula da kaza kaza kaza shi zai shagalar da shi ga barin shan ruwa ko cin abinci sai in yayi sallah ba wai yana itikadin cewa lokacin shan ruwa bai kai bane in lokacin shan ruwa bai kai ba me kai kai sallah magarba eh in lokacin shan ruwa bai kai ba me yasa kai sallar magarba babu ma ja a fi siyamin lazi yusbihu junuban fi ramadana babin da ya zo na bayanin mutumin da ya wayi gari da janaba a cikin watan azumi zai ci gaba da azuminsa ya wayi gari janaba na tare da shi kan yi wanka an kira sallah ko alfijir ya keto ina hukuncin wannan wankan wannan azumin azumin na nan ko babu shi قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن مأمر الأنصاري عن أبي يونس عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع wani zai fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai fada bari ce ina tsaye ina ji me ya tambaya yace ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni usbihu junuban wa ana uridu siyama ya manzo Allah na waye gari nikan waye gari da jana ba tare da ni ba yin wanka ba kuma ina son na yi azumin wannan ranan ya za a yi ma'ana rashin wankan janaba ya hana azumi kenan rashin wanka haila ya hana zai hana azumi kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam fa aqtasilu wa asum sai manzo Allah ce ni ma nukan waye gari janaba na tare da ni nayi wanka da cigaba da azumi na to me kuma kake jira eh magana ta kare ko da amma sai ce fa qala lahu ar-rajulu sai mutumin yace ya hakka tukati ko ya rasulullah innaka lasta mislana ya manzo Allah akai ba kaman mu bane ko qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara a haka tukati kenan ko ya manzo Allah to ai mu da kai ba ɗaya bane kai ba ɗaya bane da mu ba ai kai Allah ya gafar kad gafar Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara mecece alakar Allah ya gafarta ma da alakar azumi da janaba faqad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai manzo Allah ya fushi sai ce wallahi na rantsi da Allah inni la arju an akuna akhshakum lillah wallahi na fata na zamo na fi ku tsoron Allah wa a'lamakum bima attaqi na fi ku kuma sanin abin da nake aikata nake karewa to sai manzo Allah ce inni la arju an akuna akhshakum lillah arju manzo Allah yana fata ya zamo ya fi kowa tsoron Allah eh wannan tawadu'an to ya ake me ke kawo tawadu'an ci eh eh to shedan da'iman yana son ya samu dama ne ya batar da kai an fahimta to shi yasa ake kiyaye irin waɗannan akwai wani babban malami babban malami ne babban malami ran da aka je aka nada shi minista a kasansu kasan masar azhar zai zama shehun azhar kenan suka kamo hanya da motar suna zuwa da aka yi wajen masallaci shi za ku tsaya ku tsaya da 'ya'yan shi ana ta murna shi ya sauka shi ga masallaci ca suke ya je yayi nafila ne suka jira suka jira ba su gan shi ba sai suka bi shi a masallaci sai suka same shi ya cire babban rigar saura ƙananan kaya yana wanke ban dakunan masallacin duka ban dakunan masallacin duk yana wanke su lafiya me ya faru ya ce darajar matsayi aka ba ne in ba kankar da kai rama shaidan sai zai batar da ni to me yasa su shehu dan fudu aka ce Allah gafata mala Allah sai ce me sabbina ne Allah gafata mala sai ce almajirin malan dai yanzu ne aka samu bahaushe malami ya ce shi malami ne shi shehu da shi kaza kaza kaza kaza amma ana ce an aka ce malami sai ci ko dai almajirin malam to wannan kankan ko kai yanzu zaka yi kana gida ran da ka ji wani abu ko shi kai zaka wanke kai zaka wanke kicin kai zaka shi kicin kai wanke wanke kai zaka wanke ban daki duka wallahi tallahi in ba wannan kafin sai shaidan ku ya kai ka ya baro wallahi a cikin gidanka ran da ka ji wani abu ya samu ko wani abu an yabe ka ko an yi ma to nan ka shiga kicin ka kwashe kwanuka duka wanki eh ko a shiga ba ga aikin gayya ana yi ba ka je ka shiga aiki wannan malamin sai da ya wanke ban daki ya je kauyensu aka tarbe shi ana ta guda ana ta menene suna cabi suna tubali da menene ya cire kashi je shiga ana yi da hannun shi ana ta ai yau ka kaza ya ce a wannan muke tun farko tun da haka muke ka je ungongu ana aikin gayya ka shiga ciki a yi da kai to ka karya lagon shedan ba zai da wahala shedan ya iya same ka wallahi tallahi abin da ake yi ana cewa ai kai ne kaza sai ka ce a'a mu aka ce sai da abubakar aka ce ai ce Allah ka yafe min abin da ba su sani ba kai ka sani su ba su sani ba ne wani malami ya ce aka yabe shi aka yabe shi ya ce da kun sani ne da baya bauna za ku yi ba ai akwai mai laifi iri na ya ce da zunubi na da ɗoyi ai da ba za ku zama kusa da ni ba duk haka manyan malaman suke duk tawazu aji suke kowa kan shi na kasa in ka daga kan aka ce ka kankan da kanka sai Allah ya daga ka in ka daga kanka sai Allah ya buge kanka shikenan sai ka fado kasa ba riba ba haka bane bane yace fa kam min malikin rufi'at lahu alamat falamma ala mat sai da yayi sama ya kai karshe sai ya mutu ina za a binne shi to me yasa ba binne shi ba sama to ashe wancan ba gaskiya bane jabuji in kana son ka samu makanka lafiya kenan ka rinka bin hanyoyin da zaka kauce shi dan ba zai samu kai ma illa ba an fahimta zaka iya gwadawa dan Allah ka shiga kitchen daga kai sai matarka ba sai ƴaƴanka ka dauki kwanukan da aka shafi ka wanke don ka karya lagon shedan yana da wahala wahalan me a kuma ya faɗa mana wace wahala ke ci eh sai ka koya sai ka koya a me yasa baka saba yi ba nana aisha me ta ce da aka tambaye ta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a a me kake tsoro kana fi mihnati ahlihi wai da shi ake kicin a wanke wannan a ɗauko wannan sai in ya ji kiran sallah sai ya manta da komai ya je amsa kiran ya je masallaci mihnati ahlihi ina mana mihnati ahlihi hidimar iyalansa da kace yana da wahala ba saba ba ne me hidimar iyalai a cikin gida manzon Allah kenan afdalul khalqi ajma'ina su wane ne alihi din anana Aisha ma na Aisha mahaifinta ma ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya girme shi ya fi shi daraja tunana Aisha guda nawa ce kuma wajen shi amma fi mihnati ahlihi har isa in ya ji an kira sallah Allahu akbar Allahu akbar to shikenan aje kwano a aje cokali a aje wuka a aje soson wanke-wanke a aje menene da menene za amsa kiran Allah an fahimta eh ne wa a'lamukum bima at bima attaqi wallahi tallahi ba wannan kake ba sai shi dan ya jefar da kai ya kai ka ya baro duk wannan hayaniyar da suke yi wallahi rayuwa ce ake akan jabu ba wanda bukatarsa za ta biya sai bin Allah wallahi da siyasa da kasuwanci da mulki sarauta da kuɗi in ba shari'ar Allah kake bi ba wallahi kana ba da kanka ne a cikin rayuwa shi yasa kalle su duk wahalhalun da suke ci an yi siyasa an yi mulkin an tara kuɗin amma kullum cikin wahala ake a gaje ba wanda ke da kwanciyar hankali ba wanda ke cikin nutsuwa ba wanda ke cikin nutsuwa ba gaba ne ba ƙalawa haddasani an malikin to ka ce da wahala ba saba ba ka ji manzon Allah yadda yake yi ko to yanzu za ka fara daga yau to kuma sai ka ga mamaki insha Allah ba dai sunnar ma'aiki zaka koya ba zaka yi riko da shi ba ba za yanzu da aka faɗa maka in ka je zaka yi matakka zaka yi wa ko sunnar manzon Allah kake bi tun daga ran da ka auro ta in zaka bi sunnar manzon Allah ba ran da za ta kai ka raka ko za ku yi tashin hankali ka yi mu'amala da ita akan sunnar ma'aiki eh ba manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشه وام وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا نانا عائشة دا أم سلمة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم سكتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع manzo Allah ya kan waye gari da janaba sababin jima'i da yi ghairi ihtilami ba mafarki aka yi ba fi ramadana a cikin watan azumi summa yasumu sa'an nan ya azumi daga yau ka san cewa don mutum ya wayi gari cikin azumi da janaba tare da shi ko haidanta ta ɗauke kafin ta yi wanka aka fara kiran sallah za ta yi azumi ko ba za ta yi ba in ta yi yayi ko bai yi ba in ya wayi gari da janaba azumi yayi ko bai yi ba قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم yace na kasance ni da mahaifina wajen marwana ɗan alhakam wa huwa amirun bil madina a wannan lokacin marwana ibn alhakam abdulhakam shine amir shine gwamna a madina fa zukira lahu anna abu hurairah yaqulu sai aka ba shi labarin cewa ga abu huraira can yana fadar cewa man asbaha junuban aftara zalika yau aka zo aka ce mishi sarki ko gwamna ko ga abu huraira can sahabi ne babban yana ta cewa duk wanda ya wayi gari da janaba tare da shi wannan ranar azumin wannan ranar ya kari faqala marwanu sai marwanu yace aqsamtu alayka ya abdurrahman yace na yana masa magiya na ga maka da Allah na ga maka da Allah la tazhabanna ila ummi ila ummi almu'minina Aisha ummi Salama dan Allah ka je wajen iyayen mu'minai na Aisha da ummi Salama fala tas'alannahuma an zalika dan Allah ka tambaye su fa zahaba Abdurrahman wa zahabtu ma'ahu sai tafi wannan yace sai na tafi tare da shi hatta dakhalna ala Aisha har sai da muka je muka shiga wajen nana Aisha أم المؤمنين فسلم عليها يمة سلم ثم قال سألنا سيتي يا أم المؤمنين شكينا إنا كنا عند مروان بن الحكم yace ya ummal mu'minina uwar mu'minai mun kasance wajen marwana dan alhakam fadukira lahu anna abu hurairah yaqulu sai aka ba shi labarin cewa ga fata wanda abu huraira yake faɗa ya ce man asbaha junuban aftar zalika yau fata wanda abu huraira ke faɗa kenan duk wanda ya wayi gari da jaraba tare da shi wannan azumi wannan ranar bai yi ba ya sha ruwansa qalat aisha nana aisha sai ta ce laisa kama qala abu huraira laisa kama qala abu huraira ya abdurrahman ya kai abdurrahman atarghabu amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna ba za ka yi koyi da abin da manzo Allah yake yi ba atarghabu amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna za ka kauce da abin da manzo Allah yake yi ne ba za ka yi koyi da manzo Allah ba fa qala abdurrahman la yace a a ina son yi koyi da manzo Allah wallahi qalat yace la wallahi ba so nake da saba manzo Allah ba qalat aisha sidana aisha tace فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم والله أشهد إنما أنا أشهد شيدا أشهد ina tabbatar ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wayi gari tare da janaba saboda saduwa da da iyalansa ba wai mafarki ba to me kuma ake bukata thumma yasumu zalika al-yawm sannan ya azumci wannan ranar shi yasa fatawan Abu Huraira ba daidai bane ba an fahimta qala thumma kharajna ya ce sa'an nan da muka ji abin da nana Aisha ta fada dama ina aka aike mu wajen nana Aisha da Ummu Salama to mun je mun jiyo na nana Aisha zorawa Ummu Salama thumma kharajna hatta dakhalna ala Ummi Salama muka sake shiga wajen Ummu Salama fasa'alaha an zalik sai aka tambaye ta game da wannan hukunci faqalat misla ma qalat Aisha sai ta faɗa mana yadda na na Aisha ta faɗa qala yace fa kharajna hatta jina marwan ibn al-hakam sai muka fito mun samu dahir mun samu hujja mun samu tabbas don ba wanda zai fi su sanin wannan al'amarin saboda su ke tare da manzon Allah kullum fa zakara lahu abdurrahman ma qalata sai aka zo aka faɗa ma gwamna ko sarki ga abinda nana Aisha da Ummu Salama suka faɗa fa qala marwan sai marwan ya ce أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب dan Allah ka je ka ɗau motata ko abar hawata tana bakin kofa kai me fala tazhabanna ila abi huraira fa innahu bi ardihi bil aqiq ana faɗa masa abinda da na Aisha da Musulma da kai dan Allah ka je ka ɗauki abar hawata tana bakin kofa ka je ka samu abu hurera a can gonarsa unguwarsa inda yake gonarsa yana nan can ka je ka same shi ka ce masa me fala tukhbirannahu zalika ka bashi labarin abinda na Aisha da Ummu Salama suka faɗa farakiba Abdurrahman wa rakibtu ma'ahu Abdurrahman sai hau sai na hau tare da shi hatta ataina Aba Huraira har muka zo Abu Huraira wa da aqiq muka same shi a gonarsa فتحدث معه عبد الرحمن ساعة سي عبد الرحمن يجي غانا شي لوكاشي كدان ثم ذكر له ذلك sannan yace mishi fa fata wanda kake yin nan ga abin da ya ga abin da ya faru fa qala lahu abu huraira la ilma li bi zaka inna ma akhbaranihi mukhbir yace a ba ni da cikakken ilimi game da wannan labari aka bani fada min akai tun daga waɗanda suka ga dahir to yaushe za a ɗauki magana ta kuma yayi an ga yadda ake neman gaskiya ko قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير اهتلام ثم يصوم suka ce manzo Allah yakan wayi gari da janaba tare da shi saboda saduwa da iyalansa ba wai mafarki ba sa'an na ya azumci wannan ranar ai an ga inda ilimi yake nan ake nemansa na na aisha da ummu salama mata ne ai amma sun zama ummu hatil mumini na ke wannan ilimin ba inda za a same shi sai wajensu sai aka tashi aka je har wajensu abu huraira da ɗimbin hadisansa da menene da menene da aka faɗa masa abin da suka faɗa ya ce to ai inda ga inda gaskiya take ai ba wani ilimi ba wai ina da tabbas faɗa min akai kawai shike to daga yanzu zai janye wannan fatawa ya ma janye me ke nuna cewa ya janye ya ce me eh me ya ce jawabin to mana nassi ne na cewa ya janye ko ihtimali ne nassi ne zahiri ne babu ma ja a fi rukhsati fil qublati lis-sa'imi za mu ji mazhabin imamu malik dangane da mutum yana azumi ya sumbanci matarsa ya sumbanci bakin matarsa azumin shi ya kare ko azumin shi na nan إن شاء الله قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان wani ya je sumbanci baki ya sumbanci matarsa a cikin watan azumi kuma yana azumi fawaje da min zalika wajdan shadidan bayan ya je ya yi sai kuma ya shiga damuwa ya ji ba daɗi su me kawo haka ya je yana azumi sai je sumbanci matarsa bayan ya yi ya gama kuma sai ya shiga damuwa don kasancewa duk halin da kake cikin sha'awa ta kan fi karfin mutum sha'awa ta kan fi karfin mutum ba haka bane ba ce sa sai a hankali an fahimta fa'ar salam ra'atahu tas'alu lahu an zalika sai ce ba matarsa ke je ki tambayo wannan abin da na yi ina hukuncinsa fa dakhalat ala ummi salama sai matan ta tashi tiriyan tiriyan sai ta je wajen ummi salama zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakarat zalika laha sai ta ce to ga abin da mai gidan ya turo ne zai yanzu in tambaya zuwa ya sumbance ni kuma yana azumi to amma ya shiga damuwa ya ce da zo na tambaya me ke hukunci an fahimci wannan maganar fa akhbaratha ummu salama sai ummu salama ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbilu wa huwa sa'im ita ce ai manzo Allah ma yana yana sumbanta matan shi alhalin kasancewa yana azumi faraja'at fa akhbarat zawjaha bizalika sai ta koma ta fada ma mijin nata cewa abinda kai daidai ne ba kuskure bane azumin bai kare ba an ce manzon Allah ma yana yi fazadahu zalika sharran ana faɗa kuma sai kare jin rashin jin daɗi wa kala ya ce lasna mithla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mu ba kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke ba komai ne zai halatta mu manzon Allah mu ma ya halatta muna ba Allahu yuhillu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha'a ai Allah yakan iya halatta mu manzon Allah abin da ya ga dama mu kuma ya haramta mana ثم رجعت امرأته إلى أم امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما تنتساكي كوما وجه أم سلمة tana zuwa shi ta tarar farko da ta zo ummu salama kada ya ka samu da ta ji ta fada ma mijinta ai ba laifi sai bai yadda ba dai sai ce to ai mu da manzon Allah ba dai bane ai ba ce muke ta ya halatta muke ta manzon Allah ma yana yi to don manzon Allah yayi abu sai ya halatta ma kowa Allah na iya kebanci manzon Allah da abubuwa ai ki sake komawa tana komawa sai ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fawajadat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana zuwa shi ta samu manzon Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة sai manzo Allah ya tambayi matarsa me me ya samu wannan matan ko me ta zo me take yi ne fa akhbaratu ummu salama sai ummu salama ta ce eh ta zo fatawa ne mijinta ne sun bance ta cikin azumi kuma hankalin shi ya tashi ya ce ta zo ta tambaya ta zo ta tambaya na faɗa mata kuma gashi ta dawo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala akhbartiha anni af'alu zalik ya manzo Allah ba ki faɗa masa ina yin haka bane sallallahu alaihi wasallam ba ki faɗa mata ni ma ina yin haka bane ba fa qalat qad akhbartuha sai ummu salama ta ce ai na tabbas na faɗa mata kai ma kana yin haka fa zahabat ila zawjiha fa akhbaratu ta je ta ba mijinta labari fa zadahu zalika sharran sai wannan abin kuma ya kara damun shi yace ai mu ba dai muke da manzon Allah ba wa qala lasna mithla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah yuhillu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma sha'a sai ta fada faqadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya fushi wa qala yace wallahi na rantsi da Allah inni la atqakum lillahi wallahi ni na fi ku tsoron Allah wa a'lamakum bi hududihi na fi ku kuma sanin shari'ar Allah haddi na Allah iyakoki na Allah madaukakin sani ya halatta mutum ya sumbaci matarsa cikin azumi ko bai halatta ba da nassi ko ba nassi a'a mazarai a shiga kafara قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك rana ya ce manzo Allah ya sumbaci matarsa yana azumi sai ta yi murmushi ko ta kyalkyale da dariya to wannan dariyar da ta yi shine malamai suka fassara me yasa ta yi dariya wannan ce kaza wannan ce kaza wannan ce kaza wani ce ai saboda irin waɗannan abin ba za a samu wannan ilimin sai wajenta to shi yasa da ta faɗa sai ta yi dariya قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو ابن نفيل امرأة عمر بن الخطاب ما سيدنا عمر كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها إمام مالك هنا yace atika mata sayyidina umar takan zo ta sumbanci kan sayyidina umar yana azumi ko sayyidina umar ba zai tsawata mata ba ce dan me ba eh شكرا قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان عائشه بنت طلحه اخبرته انها كانت عند عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تجي نا كسنجي انا وجنا انا عائشه ما تم منزون الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق تمجن تشوفه وهو صائم فقالت له عائشة سينا نا عائشة تشي متى وجتكي زونة وجب مجن تيشغو ما يمنعك أن تدو من أهلك فتقبلها وتلائبها me ya hana ki je wajen mijinki ki tarbe shi ki sumbance shi ki yi wasa da shi faqala uqabbiluha ana sa'imun ya ce aka ce ma mijin me zai hada ka tari matarka ka sumbance ta kuma ka yi wasa da ita sai mijin ya ce na sumbance ta na azumi qalat na'am na na aisha ce yi yo menene فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنب من أهلك فتقبلها وتلائبها yana zainab da ya shigo matarsa na zaune sai ya zauna gefe kenan ko ana azumi kuma gidan manzo Allah dan muharramin na na Aisha ko sai na na Aisha ta ce mishi a zaka shigo haka ga matarka me zai hada ka je ka gaishe ta ku ga mata dariya ka sumbance ta ta ji dadi hankalin ta ya kwanta yace a na sumbance ta ina azumi ta ce eh shine me sai kuma me eh an gama an gama amma malikiyar kano fa malikiyar kano fa sai me قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم شيكينا معناه إمتي يسمى ما تنسى أزمي أزمي سيكري azumin na nan ita ma azumin ta na nan ko babu ma ja a fi tashdidi fil qiblati lis-sa'im babin da yazo na an tsawata in mutum yana azumi sun banci matarsa ba wai ya haramun bane an tsawata ne saboda me saboda kar ya bayu zuwa wani abu to amma in ba abin da ya faru ga nasoshin da aka karanta ya wuce ku قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت يقبل وهو صائم يقول yace na Aisha in ta faɗa ta ce manzon Allah yana sumbantar matarsa yana azumi sai kuma ta ce wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne a cikin ku zai iya mallakar kansa kamar yadda manzon Allah ke yi qala yahya قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير yace aini dai ba na ganin mai azumi zai sumbanci matarsa ainihin sumbantan ba haramu ba ne baya bata azumi amma in samari ne saurayi ne mai karfin sha'awa sai kaga ya yi ce kuma an zarce kenan ko abin da yasa aka hana kenan amma ba wai sumbantar mace na karya azumi bane baya karya azumi baya karya alwala ko yana karya alwala a duk wa'annan duk wa'annan ana faɗa ne ana faɗa ne kawai قال حدثني ما عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم أنت ما عبد الله بن عباس من أزمي ثم كما تسع فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب yace in dai da tsoho ne to babu laifi amma in dai saurayi ne matashi ne a ba lalle ba ne bai haramta ba amma bai قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم عبد الله بن عمر شاكا سنشينا هناوا باب ما جاء في صيام السفر saboda mas'ala mace tana da mas'ala ɗaya takan zamo fitina ne wajen namiji duk tun daga karkan mace hatta fin kafarta fitina ce ga wajen namiji saboda matakan rayuwa irin waɗannan guda uku ne eh eh al-idrak wal wujdan wan nuzu' al-idrak kaga abu mai duk shar'ar duniya shar'ar musulunci da shar'ar komai bata hana mutum na da mota mai kyau ka kalli motar ka ji daɗin kallon kyan motar ba an hana al'idrak kenan ko rigarsa mai kyau ko motarsa mai kyau ko gidansa mai kyau ba a haramta maka don ya gina gida mai kyau ka kalli gidan ba ko an haramta an haramta maka ka ji daɗin kyan gidan me aka haramta mataki na uku al'idrak ba a haramta ba an fahimta ashu'ur ba haramta ba annuzu' al'amaliyya nuzu'iyya ita aka haramta gidan shi na da kyau ga furanni masu kyau ka kalla ka ji daɗi da ka ɗora hannu kan furen sha da kama hannunka ka ɗora hannu akan haƙƙin wani mataki na farko an hana ka idrak kenan mataki na biyu alwujdan an hana ka yaushe aka hana ka annuzu amaliyar nuzu'iyya shi aka hana ka sa'an nan kuma duk ɗan adam kowa duk abin da yake da shi mai kyau yana son a share kashi a ciki yana da mota mai kyau yana son abokin shi ya gani yana da gida mai kyau yana son abokin shi ya gani ya yi abinci mai kyau a gidan shi yana son ya ga tuna zo a ci sai matarsa kadai shine ba yadda za a yi yadda a yi musharaka da shi akan an fahimci wannan maganar to shi sa duk abin da gani mai kyau al-idrak wal wujdan an baka izini amma an-nuzu' shine aka hara kada ka dora hannu akan hakkin wani amma ya mace tun daga idrak har wujdan har nuzu' aka haramta eh haramta aka saboda me saboda akwai hatsari a ciki wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن tun daga kallon kyanta ma haka ji dadin kallon kyan har aka haramta ba haka bane ba to shi yasa mace ta ita ta sha bambai ta ta fita daban a cikin duk wani abu da ka sani a duniya al idrak wal wujdan wan nuzu komai an baka daman idrak wal wujdan nuzu ka ɗora hannu akan haƙƙi wani motar sana da kyau ka kalli motar ka ji daɗin kyan motar sai ka je ka ɗora hannu za ka ɗauka ko vespa ɗinsa sai ai mai sai a kama hannunka ka ɗora hannu akan haƙƙin wani to amma mace tun daga farkon idrak aka ce kada ka kalli kyauta balle in ka kalli kyauta sai mai zauna zuciyarka ka ji daɗin kyau kallon kyau daga jin daɗin kallon kyau ce zuciyarka ta raya maka mai ta shi kenan an fahimta yawwa babu ma ja a fi siyami fi safari babin da ya zo na azumi a cikin tafiya قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zaje makka shekaran da aka bude makka a cikin watan azumi فصام حتى بلغ الكديد أو الكديد منذ الله يدوك أزمي حاسة إن أكا كي إن أكا كما كديد أو الكديد ثم أفطر سي منذ الله يكري أزمي فأفطر الناس سي كوا يكري أزمي سا وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث sun kasance abinda manzon Allah ya yi yanzu shi suke ɗauka an fahimta abinda manzon Allah da ya azumi ba su ɗauka ba da ya karya kuma fa shi suka karya shine alhadas bil hadas min amir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala wa haddathani yahya an malik an sumayy maula abi bakr bin abd alrahman an abi bakr bin abd alrahman عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر شكرا لك بودي مكة عام الفتح كنا da aka yi azumi manzo Allah ce ku karya azumin ku ya ga suna shan za su sha wahala kenan wa qala taqawwu li aduwikum ku karya azumin ku ku sha azumin saboda ku samu karfin haduwa da abokan gaban ku wasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sun shi azumi قال أبو بكر قال الذي حدثني يتي وند يبان الأباري سيتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر manzo Allah ce kowa ya sha ruwa sai shi ya ci gaba da azumi ya ce wallahi na ga manzo Allah yana zuba ruwan sanyi a kan shi saboda tsananin zafi da tsananin kishi ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سياك فلا منزو الله يا رسول الله يا منزو الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت yace ai akwai waɗansu da kai azumi ɗin su ma su kai da kace su sha ba su sha ba qala falamma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadid da bi qadahin fa shariba fa aftara an-nas manzo Allah da aka kai kadid sai ce a kawo ruwa sai karbi ruwa ya sha ya karya azumin shi to manzo Allah ya ce kai azumi kai ya ce kuma ka sha baka sha baka ga shi ya karya azumin shi to kai kuma me me amfanin yin azumi ya sai kowa ya karya azumin shi qala haddathani an malik an humayd at-tawil ana anas bin malik annahu qala safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana yace mun tafiya tare da manzon Allah a cikin watan azumi falam ya ibis sa'imu alal muftiri muna tafiya cikin azumi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya sha saboda an ba da an an ba matafi an ba shi izini sha azumi alabashin zai zai biya yace wanda ya sha bai aibace wanda ya azumi ba wanda ke azumi bai aibata bai aibaci wanda ke sha ba walal muftir ala sa'ib ma'ana suna tafiya ne komai lafiya lafiya kowa ba ya daukan gilli ko hikidi da uwansa a cikin zuciyarsa alawa haddathani yahya an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة يتيم منظور الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم يا منظور الله ني متني إنا صن أزمي إنا شاوان أزمي أفا أصوم في السفر إنا تفي أتكن تفي ما زي ين أزمي تند أنبا ما تفي إذني يشاء على بشن زي راما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce in shi ita fasum wa in shi ita fa'aftir duk wanda kai daidai kai قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر Abdullahi dan Umar shi baya yin azumi a cikin tafiya tunda an bashi izini ya sha ya rama ko ala haddathani an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن سنة تفيها ترى عروة سي عروة شيء أزمي أبو كنت في سوس شاء فلا يأمرنا بالصيام bazai ce don me muka sha dole sai mun azumi ba a'a abinda shari'a ta ba da izini ba wanda sai hana abinda shari'a ta hana ba wanda sai ba da izini an fahimta lokaci ya cika ko sura minti nawa ya cika in za ka bi imam malika a hankali za ka zama babban malami a cikin fikihu insha Allah sa'annan kuma kai tsaye daga maliku kenan ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك رب